هدي ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم بقي جوات رمضان بقي جوات رمضان شكرا تدوم لها لدريب أولى أربعين دا شدا hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace da bakwai ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar a lissafin turawa za mu ɗora a kan tafsirin alkur'ani mai girma da muka ɗauko a cikin suratul ankabut a wannan masallaci na masjidul ansar kuma kan bariki akwa local government jihar gombe nigeria wanda insha Allah ta'ala in yanwa za su iya tunawa muna cikin kisar annabi lut ne alaihi salatu wassalam da annabi ibrahim alaihi salatu wassalam Allah madaukin sarki yana ba da labari dangane da annabi ibrahim ya ce fa'amana lahu lut kamar yadda makaranta jiya lutu ya yi imani da annabi ibrahim ana nufin shi ne awal man amana bihi shi lutu an ce ɗan gidan ɗan uwan annabi ibrahim ne shi ne lut ibn harana ibn azara ba wanda ya yi imani da annabi ibrahim a wannan lokaci in ba shi annabi lutu ba da kuma saratu mata annabi ibrahim khalil to amma akwai wata matsala da ta faru kamar yadda hadisi ya zo a cikin sayar bukhari a da muslim cewa annabi ibrahim wata rana ya zo wucewa ta wajen wani azalimin sarki sai shi azalimin sarkin nan ya tambayi ibrahim dangane da matarsa saratu da suke tare shi wannan sarki duk mutumin da ya zo da matarsa kwace ta yake yi ya mai da ita matarsa ya mai da ita abar lalata da yake da mata idan ka ce matarka ne to sai kwace ta annabi ibrahim ya zo wucewa sai wannan sarki ya tsaye da shi ya ce wannan matar fa sai annabi ibrahim ya ce ukhti yar uwata ce sai shi annabi ibrahim ya je ya sami ita saratu ya ce da ita na ce da ke ke yar uwata ne ban ce ke matata bace fala tukazzibini kada ki karyata ni fa innahu laysa ala wajhi al-ard mu'minun ghairi wa ghairuki saboda babu wani yau a bayan ƙasa mai imani in ba ni da ke ba fa anti ukhti fi dini ba ƙarya ne ba ina nufin ke din yar uwata ce a addini ya faɗi wannan ne don ya kubutar da ita daga kamawar wannan sarki da kuma zaluncinsa to a nan wannan hadisin zai ba da matsala a kan maganar da aka ce fa'amana lahulut a kan maganar da ya ce da aka ce annabi lutu shi ne imani da shi to kuma hadisin ya ce shi annabi lutu shi annabi ibrahim ya ce banda ni da ke ba wani wanda ya imani a bayan ƙasa to ya za a yi da annabi lut da Allah ce fa'amana lahu lut kuma a lokacin da wannan abin ya faru lokacin da aka ce sun yi hijira ne sun tafi da ya ce inni muhajirin ila rabbi zai tafi sha to ya za a yi da wannan amsar ita ce a yana nufin a duk duniya ba musulmi miji da mace in ba ni da ke ba a duk duniya babu wani musulmi a bayan ƙasa wanda yake aure miji da mace in ba ni da ke ba ba yana nufin ba wani mai sallah ko ba wani wanda ya imani ba in ba ni da ke ba to shine amsar da ake bayarwa a so babu wani cin karo a cikin maganganun guda biyu shi annabi lutu ya yi imani da annabi ibrahim ya yi hijira sun tafi da shi har zuwa ƙasar sham wanda na yi muku bayanin sham a jiya to sannan shi annabi lutu a lokacin rayuwar annabi ibrahim shi ma aka turo shi a matsayin annabi aka turo shi a matsayin manzo aka aiko shi zuwa wajen mutanen wani gari da ake ce sadum da kuma sauran garurukan da suke kewaye da sadum din garin annabi lutu inda aka tura shi ya tsaya mai wa'azi annabi shine sadum kuma a nan ya ta da'awa ya ta fama kamar yadda za mu karanta gwagwarmayar da ya yi ta yi to annabi lutu ya ce annabi ibrahim ya ce ni muhajirun ila rabbi zan yi hijira zuwa ga ubangiji na tabaraka wa ta'ala sannan jiya mun karanta Allah ya ce wa habna lahu ishaqa wa yaqub Allah ya bashi ishaqa annabi ishaq kuma Allah ya bashi yaqub mun fada cewa yaqub din ba ɗansa bane yaqub jikansa ne yaqub din dan ishaqa ne daga nan ne malamai suke cewa ai jikanka kamar ɗanka ne ma tunda an haɗa su a layi guda ɗan ɗansa ne da aka ya ishaq ɗin shi ne ya haifi yaƙo ina fata ana fahimta kamar yadda can ya ce falamma ta zala kuma wa ya abu dole min dunin lahi wa habna lahu ishaq wa yaƙo ba iya nan ne kaɗai ya ce ishaq da yaƙo ba ba kullum ja'alna nabiya yayin da yana guda mutanensa Allah tabaraka wa ta'ala ya faranta masa da bashi da salihi mutumin kwarai kuma Allah ya bashi wannan da ya zama annabi aka haifa masa wannan da kuma ya zama annabi a raye yana raye wa habna lahu ishaqa wa yaquba nafila muka bashi ishaqa da yaquba nafila ana nufin ziyada ƙari kenan kamar yadda yake fa basharna bi ishaqa wa min wara'i ishaqa yaqub ka gani fa basharna bi ishaq a bayan ishaq kuma ga yaqub ana nufin yuladu li hadha alwalad waladun fi hayatikuma taqarruban mana taqirru bi ayyukuma wannan da ishaqa shi ma Allah zai bashi da kuma shi ma annabi ne bayan an baka da ishaqa annabi to shi ma zai haifi da yaquba shi ma kuma annabi ne kenan annabi ishaq annabi yaqub da yake ga annabi ishaq kamar yadda alqur'ani ya tabbatar kuma sunnan manzon Allah ta tabbatar kamar yadda Allah ya faɗa am kuntum shuhada'a iz hadara yaqub al-maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha aba'ika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahida kun gani kenan nan gurin ya nuna mana shi annabi yaqub shi ma yana da nasa wasu ‘ya'yan wanda jikoki ne ga annabi Ibrahim. A cikin Bukhari, wanzu Allah yana cewa Alkarim ibn al-Karim ibn al-Karim ibn al-Karim Yusuf bin Yaqub. Karimi ɗan Karimi ɗan Karimi ɗan Karimi shine Yusuf ɗan gidan Yaquba. Sai aka ce Yaquba bin Ishaq. Yaquba ɗan Ishaq ibn Ibrahim. To kenan kaga sunnan manzon Allah ta tabbatar da cewa annabi Yaquba da yake ga annabi isha sunan da aka ce wa habna lahu ishaqa wa yaquba ba ana nufin wani yaquban ne daban wanda yake ɗaga annabi ibrahim ba a'a jika ne ina fata ana fahimta Allah ya ce wa ja'alna fi zurriyyati nubuwata wal kitab wato muka sanya wato a cikin zuriyar annabi ibrahim da annabta da kuma littafi wannan wani abu ne da Allah tabaraka wa ta'ala girmama annabi ibrahim wato da shi ya sanya shi linnasi imama ya sanya a cikin zuri'arsa akwai annabta a cikin zuri'arsa akwai wanda aka ba su littafi ba a taɓa samun wani annabi bayan annabi ibrahim ba face sai ya fito daga tsatson annabi ibrahim kamar yadda na muku bayani a jiya dukkan an biya ubani isra'ila annabawan banu Is- Isra'ila ga baki ɗayansu daga sulalar annabi Yaqub bin Ishaq ibn Ibrahim suke. Wannan Yaqub ɗin, ɗan gidan Ishaq, ɗan gidan Ibrahim, ta tsatsansu aka samu duk annabawan nan gaba ɗaya na banu Isra'ila da yawansu. Yasa aka ce wa annabi Ibrahim abul anbiya. Na ƙarshen su wannan anbiya banu Isra'il shine Isa ɗan gidan Maryam, Isa ibn Maryam. Don haka shi kuma Allah ya turo shi don mai bishara ne ga annabiyul arabiyul qurashiyul hashimi shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam balaraban annabi wa qurashi kuma hashimin dangi khatamur rusuli alal itlaqi sayyid walad adam fi dunya wal akhirah shine karshen manzanni gaba daya sannan kuma shine wato a a shugaban dan adam duk duniya gaba daya Allah ya zabe shi a cikin larabawa aka ce ikhtarahu Allah ko istafahu Allah min samimil arabil arba'i mana cikin tsatson larabawa Allah ya zaɓa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma shi ma din manzon Allah wani abu mamaki tushensa daga annabi Ismail ibn Ibrahim ne wannan dan annabi Ibrahim babba wanda muka ce ya girmi annabi Isa da shekara 14 to shi ma Ismailu ta tsatsonsa da dangantakarsa ta jikokin jikokin jikokinsa a nan aka samu annan Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ina fata ana fahimta kuma aka ce a cikin jikoki da tsatsan annabi Ismail ba a taba samun wani annabi ba in ba annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wa sallam to kaga shi yasa manzon Allah yake cewa Ibrahim babansa ne annabi yake cewa Ibrahimu babansa ne me yasa saboda ai annabi Ismail ɗansa ta hanyarsa aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa atina wa ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamin salihin Allah ya hada masa rabo guda biyu na duniya da na lahira atainahu ajrahu dan ana nufin jama'a Allah lahu baina wato sa'adati dunya al mawsulati bi sa'adati al akhirah ya hada masa rabon duniya wanda take hade da rabon lahira a duniya yana da arziki mai yawa yalwatacce kuma wanda ke aka ci arzikin hankali kwancacce da wurin zama yalwatacce da kuma wuri da zai sha ruwa mai zaƙi mai daɗi ya ba shi almar'atu alhassanatu as-saliha kyakkyawan mace saliha kuma Allah ya ba shi as-sana'ul jamil kyakkyawan yabo wa zikirul hasan da kuma ambato mai kyau duka duk duniya gaba ɗaya ana son annabi Ibrahim duk addinai suna kaunarsa kamar yadda ibn abbas da mujahid da qatada da sauran suka ce Allah tabaraka ta'ala ya bawa annabi ibrahim ambato da kuma kauna daga mutane da ajira kuma ya tsaya ya bi Allah ta dukkan hanyoyi ya girmama ubangiji Allah tabaraka ta'ala ya ce wa ibrahim alladhi waffa taji ya yabe shi abinda ake nufi da wa ibrahim alladhi waffa ma'ana ibrahimu da ya cika ai kama bi jami'i ma umira wa kammala ta'ata rabbih shine annabin da ya tsayu akan duk abin da aka umarce shi kuma ya aikata duk abin da Allah ya ce yayi mai na da'a shine wa ibrahimu alladhi waffa wafiyini wa atainahu ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamina salihin kamar yadda Allah ya ce inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin shakiran li an'amihi اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم هل عندي يجي وإنه في الآخرة لمن الصالحين تو إن شاء الله ودام تاشي ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة تعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم
وين يوم كان أولي ya sha wanka ne yau wallahi nace ko auren za a daura ne yau kam saboda wani jiya na ce na fasa yace to bari ya taho da shirinsa yana jin sun daidaita da mutum yadda ya gida arama irin wannan wanka yake ci kana gasa da malam na sako babban riga kai ma ka sako ban gane wannan al'amari kuma abun ya tabbata ne ta wani bangare ba mu sani ba gaya mana don na ga jan bakin ma na musamman da yake yi Allah ya saka da alkhairi uwar gida ne muna ta bata hakuri wadda ne wataƙila dai ba na kan kaddara zai hauta Allah kiyaye Allah ya ce wa lutan idh qala liqaumihi da lutu Allah ya bada labari dangane da annabin salutu wato yayin da ya ce wa mutanensa a ta'atun alfahishata yanzu kuna zuwa da alfasha ma sabaka kun biha irin alfashan da ba wanda ya rigaye ku da ita min ahadin kowane ko mutum ɗaya min alalami na cikin tarikan bayi shi annabi lutu ya yi inkari ne wa mutanensa dangane da mummunan aiki da suke aikatawa na luwaɗi neman maza wannan aiki na neman maza yana cikin mummunan aiki min ƙabihil a'mali aiki mafi muni mafi kazanta yayi musu fada yace ku daina yin haka ba daidai bane kuskure ne suna zuwa wa maza kuma yace musu duk duniya babu ɗan adam ɗin da ya taɓa aikata irin wannan zunubi na luwaɗi na neman namiji irin wannan mummunan aiki a bani adama in ba ku ba idan kaga dama za ka iya cewa duk duniya ba wanda ya fara yin luwaɗi neman maza in ba mutane annabi ludu ba to ba ma wannan shine kaɗai fa laifinsu ba ga luwaɗi ga kafircewa Allah suna luwaɗi kuma kafirai ne ba wannan kaɗai ba ga ƙaryata annabawa da manzanni shine laifinsu na uku ludu ga kafirci ga ƙaryata annabi sannan kuma abu na hudu 'yan fashi ne su mutane annabi ludu 'yan fashi inda ka san 'yan fashi da makami masu tsara hanya su yi kisa su karɓi kuɗi su karɓi dukiya to mutane annabi ludu shine wa yaqta'una sabila suna yin fashi sai su je su tsaya a hanyar mutane suna karban dukiyoyinsu shine wa yaqta'una as-sabila kenan kaga fashi da makami mummunan zunubi ne wanda an samu wasu mutane sun aikata sun aikata tunda kuma qur'ani har yayi magana wato akan fashi da makami da munin fashi da makami Allah kiyaye wasu malaman suka ce suna tsara hanya su yi taiwa mutane izgilanci da rashin mutunci sannan kuma su kwace abin da za su kwata a hannunsu to shine Allah yake cewa wa ta'tuna fi nadikumul munkar kuna zuwa da munkari kuna zuwa da abun ki mummunan abu a nadinku in an ce nadi wurin zama club kenan kamar majalisa kamar temple da ake zama shine nadi duk wani wuri da mutane suke haduwa mutum biyar shida bakwai takwas a matsayin abokane ko yan unguwa ko kuma yan wani guru ko na kwallo ko na wasa ko na wani abu ko na zumunci ko na abokantaka sunan shi nadi club kenan da turanci to wata atuna fi nadi kumul munkar Allah ya ce in kun haɗu wurin zaman ku a nadi ɗinku a kulab ɗinku a wurin zaman ku wurin taron ku to kuna zuwa da munkari yaf'aluna ma la yaliqu min al aqwali wal af'al abinda suke yi suna aikata abin da bai dace ba na daga maganganu su mutanen annabi lutu wani laifin kenan na biyar da kuma ayyuka a wurin zaman su da suke zama na farko dai duk abin da za ka yi na rashin mutunci na sabon Allah ba wanda zai ce karka yi duk abin da za ka yi shi ne Allah ce wata tuna finadi kuma munkar to shi ne malamai suka ce duk wani majalisi duk wani club duk wani temple duk wani zama inda ake zama ana aikata sabon Allah mutane ba sa hana junansu to ya zama wata atuna fi nadikumul munkar malamai sun yi sabani suka ce menene wannan munkari wannan laifi da mutanen annabi lutu suke aikatawa bayan luwadi kai Allah ya sauki wato saboda rashin mutuncinsu saboda rashin kirkinsu su fa luwadin a fili suke yi a majalisar su wurin zaman su gaba da gaba malam ɗaya ya hau kan ɗaya a fili ana kallo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un su luwadin namiji yana neman ɗan uwansa namiji a fili kawai kowa yana wuce saboda cikakkun yan iska ne ba su san mutunci ba sun ya kamata ba shine wata tuna fi nadikum munkar ina jin komun iskanci mai iskanci ai in dai zai yi tsiyar ina jin ya dan boye shiga daki ko to su mutanen annabi lutu a riwaya aka ce ya tuna ba'dahum ba'dan fil mala a fili a gaban junansu mutum zai kwabe dan uwansa ya sadu da shi kuma ba wanda ya sai musu magana sai shi annabi lutu ne yazo yake musu wa'azi kamar yadda imamu mujahid ya faɗa wasu suka ce kaɗan daga cikin rashin mutuncin mutanen annabi ludu sai su zauna kawai su yi ta tusa ɓut-ɓut kawai tusa in sun yi tusa nan sai su yi ta dariya kawai in ɗaya ya sha iska sai kada ɗuwansa sai su ke ta ɓut sai a fashe da dariya sai shi ma wancan sai ya juya aka aikinsu kenan saboda ba su da mutunci kawai in sun zauna a majalisa abinda suke kenan to shine Allah ya ce wa ta'tuna fi nadikumul munkar su yi su fashe da dariya a tsakanin su kamar yadda nana Aisha ita da kanta ta fassara ta faɗi abinda suke yi da Imam al-Qasim wasu malaman suka ce wato kai Allah sauki sai su samu rago da rago sai su hada su faɗa su yi takkaro sai sun kashe juna suna dariya haɗa rago da rago faɗa ko kuma su ɗauko zakara da zakara su koya musu faɗa da juna su ta kallo suna ihu suna tsalle-tsalle irin wannan ɗabi'ar da yau wasu mutane suke yi ake nunawa a facebook a whatsapp a youtube a tiktok da sauransu ɗabi'a ce irin ta mutanen annabi lodo a haɗa rago da rago faɗa su kashe junansu su karye kafan juna sai ɗaya ya kashe ɗaya ko a ɗauko zakara da zakara a haɗa su wato suna kai sharrinsu yana da yawa malamai suka faɗa suka ce sharruhun aksar ba aksar min ba wato min haza a wata riwaya aka ce in suka tashi shakiyancinsu sai ɗaya sai ya yi kaki kak sai ya samu fuskar wani sai ya yaɓa masa shi ma sai ya yi kaki kak sai ya tofa wa ɗaya haka suke yi a junansu kuma wannan wasa ne sai a ta dariya duk wanda bai samu majinar da zai fitar ba to wannan shine abin dariya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya sauke Allah ya sauke a wata riwaya aka ce kamar yadda Imam Makul ya ce kaɗan daga cikin aikin su kawai sai su miƙe suna tafiya sai mutum ya cire wandansa kudun sai ya zare wandansa sai ya kama fito fi fi irin fito ɗin nan da ake yi duk aikinsu mutanen annabi lotu ne to wannan fa abin suke yi na rashin kirki shine Allah ya ce izqala liqaumihi yayin da ya ce wa mutanensa kuna aikata alfashan da a duniya cikin bani adama a tarihi ba a taɓa samun wani mutum da ya aikata laifi irin laifin da kuke aikatawa ku daina wannan bai da kyau a garin sadum fama kana jawaba qaumihi babu amsar da mutanensa suka bashi illa an qalu tina bi azabillahi sai suka ce da shi ka zo mana da azabar Allah in kunta minas sadiqina in kai kana cikin masu gaskiya duk wa'azin da ya musu suka ce ƙarya kake yi idan har kai mai gaskiya ne abinda ka faɗa kai daga Allah ne to ce Allah ya mana azabar mu gani yanzu wannan yana nuna kafircin su da izgilancinsu da addini da taurin kansu shi yasa ya nemi taimakon Allah kala rabbin surni alal qawmil mufsidin yace ya ubangiji ka taimake ni akan waɗannan mutane mabarnata ya gama wa'azin sun ce ƙarya yake yanzu inda ba dan rashin hankali irin na arne ba ai ba za ka ce a zo maka da azaba in an isa ba da sai ka kirkiro wani abu na ci gaba na rayuwa ka ce ai mana kaza ai mana kaza in gaskiya ne to kuma aka zo maka da azabar fa an halakar da kai kenan an gama da kai kenan to ɗaya daga cikin wautar waɗannan mutane na annabi lutu kenan da irin halin da suka aikata da ɗabi'un da suka aikata Allah ramma ka koma cikin suratu hud ina ganin Allah ya kawo labarin waɗannan mutane da shakiyancinsu da irin yadda ya sha fama da su za ka iya tuno wurin bismillah ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب
wato suna cikin wannan shakiyanci kawai sai Allah ya turo masa da mala'iku shi ma Allah ya yi fushi zai halakar da su to zuwan da mala'iku suka yi si abiyin wa za a biyin zar'an sai ya ji ka ya ji bashin rai ya shiga kunci waɗannan mutane me ya kawo su wannan ƙasa ta wayanzu saboda sun zo ne su jibrilu ne su mika'ilu sun zo a sifar wasu kyawawan samari matasa da haka sai ya shiga kunci ya ce gashi na yi baƙi kuma ya aka yi bakin nan suka zo wannan gari a cikin lokacin da mutanen nan suke neman maza ya ce kai wannan rana ta yau rana ce mai wahala rana ce ban ji daɗinta ba saboda za a kunyata ne bari ka ji me faru وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد
bakin nan suna zuwa waɗannan mala'iku da sifar mutane kyakkyawan mutane sai ga mutanen annabi lutu sun taho suna gaggawa dama mutane ne masu aikata munanan aiki وجاءه قومه يهرؤون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات yace ya ku mutane sai suka tafi gidan annabi lut a wata riwaya aka ce matarsa da yake ba mai kirki ba ce Allah dama ya bada labarin akan ta imra'atu lut ita ma kafira ce ita ta gulmata musu cewa to kai ku zo ku zo ku zo ku zo yau kuma mutumin yayi wasu baki ga kaya ya sauka a gari ku taho da haka suka taho suna gaggawa waɗannan baƙi ashe mala'iku ne su kuma ba san mala'iku ba ne shi kuma ya ga baƙi ne suka zo masa kawai sai suka zo za su rufa baƙi suka kewaye gidan annabi lutu wani lutun wannan lutun ɗan uwan annabi ibrahim ɗin dai da nake gaya maka a ina ake wannan a wani gari sadum ya ce ya ku mutane haula ibanati ga ‘ya'yana mata a riwaya aka ce yana da ‘ya'ya mata a wata riwaya aka ce Allah ya jarabi annabi ludu ba a taba haifa masa ɗa namiji ba da aka ce ce haula ibanati ga ƴaƴana mata a gida ku zo kunna atharu lakum ku aure su su suka fi tsarki gare ku daga nan ne malamai suke cewa duk mutumin da Allah ya masa arzikin ƴaƴa mata to bai kamata ya nuna damuwa ba ko bakin ciki ba ko bacin rai ba wai saboda Allah ya jarabe shi da yaya mata ai ba kai ɗaya bane ga annabi ludu bai taɓa haifan ɗa namiji ba har ya bar duniya to sai me dan ƴaƴanka mata ne kaga mutum yana bakin ciki dan haifa masa ƴa mace kaga mutum yana ta canja aure saboda matar da yake tare da ita tana haifa masa ƴaƴa mata mali abi jandalin la ya'tina yadhallu fil baiti alladhi yalina غضبان ألا نلد البنين تتي فإنما نؤتي الذي أعطينا mata suna da albarka nawa nawa ne ƴaƴa matan da su ne suke rufa wa asiri wa iyayensu maza da matan gaba ɗaya kafin ɗanka namiji ya kai ka aikin hajji da umara in yarka ce mace ta samu wadatar da ɗanka namiji ya kai ka wallahi sai ta fara kai ka kafin shi ya kai ka kula da tausayi da jin ƙayin iyaye da damuwa da iyaye yau da gobe ta tabbatar da ƴaƴa mata sun fi damuwa da iyayensu ko da ku tana gidan aurenta za ga tana kula da ubanta kawai abin da yake damun su talauci da zama karkashin aure ba su da yanda za a sai dan abin da aka ba su karka damu dan Allah ya baka diya mace karka yi fada da matarka dan Allah ya bata yaya mata kuma ina maka albishir kana da salaf kana da magabaci ga annabi lutu yace ga yayana mata wasu malaman tafsiri suka ce a haula'i banati yana nufin ƴaƴan garin gaba ɗaya tunda shi annabi ne ai kamar ƴaƴansa ne ga ƴaƴa ma na mata a nan gari ku je ku aura kunna atharu lakum fattaqullah ku ji tsoron Allah wala tukhzuni fi dhayfi kar ku kunyata ni a cikin baki na don Allah alaysa minkum rajulun rashid ba mai hankali a cikin ku ba mai cewa la ilaha illallah ba mai tunawa da ubangiji ba mai nutsuwa in yi baki ku zo ku nuna sha'awar ku gare su yanzu luwaɗin naku da neman mazan naku hatta kai ga baƙi na ni ina annabin ku za ku zo ku kunyata ni ku kama baƙi na ku yi lalata da su kai mutane annabi lutun nan ba su da kirki na'am qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqqin wa innaka lata'lamu ma nurid kun ji amsar da suka bashi suka ce ai ka riga ka sani mu ba mu da wani haƙƙi akan ƴaƴanka mata mu ina ruwanmu da mata dan luwaɗi duk inda yake bai damu da mace ba masifarsa da jarabarsa kenan malam duk inda dan luwaɗi yake baya harkar mata sai dai harkar maza mu ina ruwanmu da ƴaƴanka mata malana fi banatika min haqq wa innaka lata'lamu ma nurid ai kai ka san me muke so kai ka san abin da muke nufi suke gaya wa annabi lutu sun jefa dattijon nan cikin damuwa da bacin rai wallahi me yace Allah rahma qala law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin shadid na'am qalu ya lutu inna rusul rabbika lan yasilu ilayk ka ya ce tab lau anna li bikum uwa ina ma da ina da wani karfi ina ma da ina da wani karfi ina ma da ina da power in yi maganin ku a yau ko kuma in je in nemo wani taimako daga wani rukunin shadid wani wata runduna wani rukuni masu ƙarfi da zan zo mu yi amfani da ƙarfi mu yaƙe ku ku ‘yan luwaɗi. Au awi ila rukunin shadid ya ciza yatsa ya nuna damuwa da su mala'ikun suka ga annabi ludu ya shiga damuwa to yanzu za su yi bayanin su ɗin suwaye don shi har yanzu abin da ya ɗauka ai ya ɗauka baƙi ne mutane kawai shi ɗan luwaɗi malam yana iya neman ƙaninsa ɗan luwaɗi yana iya neman yayansa ɗan luwaɗi yana iya neman ubanshi ɗan luwaɗi yana iya neman kowaye ma in jarabar ta tashi masa ba wanda ba zai nema ba kuma ɗan luwaɗi mugun ɗabi'ar luwaɗi yadda ake ganin mace a sha'awarta haka in ya gani miji zai ke gigita yana sha'awa ɗan luwaɗi sharrinsa bala'insa ta kai ga a shari'ar musulunci aka ce an kama shi a kashe shi uktulul fa'ila wal maf'ula bihi ko dabba ce aka yi luwaɗi da ita wani ya sadu da dabba wani ya je ya yi luwaɗi da dabba wannan dabbar hukuncinta a shari'a kashe ta ake amma yau ka duba luwaɗi yadda ya samu gata a cikin wannan al'umma wasu daga cikin wannan al'umma yau luwaɗi har ƙungiya ce da shi yau luwaɗi har tallansa ake yau luwaɗi ko aiki ka je nema a wani guri sai a tallata maka a ce ka ba da kanka a baka ofa yau luwaɗi ya zama adireshi ne na wasu manyan mutane ma an san su da wannan ɗabi'ar kawai yau neman maza ya kai ga wasu a cikin unguwanni ma an san halinsu ne ɗabi'arsu ne kawai suna neman maza yau akwai mutanen da ma in an fara ganinsa da wane kai kanka in aka kana alaka da wane to ka zama abin zargi saboda an san wane nan mai neman maza ne zama da shi a inuwa ɗaya zargi hawa mota ɗaya da shi a gari zargi mu'amala da shi zargi ɗan luwaɗi abin kyama ɗan luwaɗi abin gudu sharri a cikin al'umma bala'i a cikin wannan al'umma zunubin da Allah ya halakar da al'umma ikifar da ita amma yau wannan shine kazanta da wasu suka mai da ita sana'a ga wani mugun ciwo da yake Allah yake da rabar dan luwaɗi da shi in ya shiga wani ciwon dubura ya ta zazzaga wani tsutsotsi yake kashe shi wani har ya mutu ba zai daina ciwon dubura ba saboda ya je ya kwaso cutar da ta fi ƙarfin likitansa da zai ba shi magani mutane mai suke nema a cikin wannan ƙazanta mutane mai suke sha'awa a cikin wannan ɗabi'a to mala'iku da suka ga annabi lutu ya shiga damuwa bari ku ji abin da suka ce da shi
قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك haka dai فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك na'am إنه مصيبها ما أصابهم haka dai إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب suka ce da shi ya lut inna rusulu rabbika lan yasilu ilay ai mu manzanni ne na ubangijinka waɗannan mutane ba su isa su iso inda kake ba albishirinka ka kwantar da hankalinka kada wannan ya dame ka duk wannan rawar kai nasu da wannan abubuwa da suke aikatawa muna shaida maka ba wanda ya isa ya tsallako ya zo nan kwata-kwata kawai ka haɗa iyalinka ka haɗa kayanka cikin daren nan za mu halakar da su yau ƙarshensu ya zo kuma duk abin da za su yi ka gan su nan a waje ba su isa su tsallako nan ba kawai muna so kai tafiyar dare a yau wa asri bi ahlika bi qit'in min al-layl wa la yaltamfit minkum ahadun illa imra'atak kada ko daya a cikin ku ya waiwayo in kun kama hanya kuka miƙe kar wanda yayi waiwaye ku ci gaba da tafiya kawai amma banda matarka ita kam za ta waiwaya to in ku ta waiwaya tunda dama yar uwarsu ne tana cikin su to azaban nan zai same ta ka yi haƙuri ita ma matar ka yau sai dai ku yi sallama da ita innahu musibuha ma asabahum abin da ya same su na bala'i abin da ya samu mutanen ka yan luwaɗi na halakarwa to zai samu matarka kuma muna shaida maka ya ludu inna mau'idahum subh ƙarshen mutanen nan naka yau ƙarshensu ya zo ƙarshe zuwa asubahi ne sai annabi lutu sai ce har sai sun kai asuba wallahi ba a gaggauce yake ai yace har sai sun kai asuba Allah ya ce ah mala'iku suka ce alaysa subhu biqarib yanzu kai da daddare ake magana nan ko da yamma ake magana nan asubahi ba kusa take ba ka yi haƙuri ka jira shi so yake da ya fita da waɗanda suka yi imani da shi sun fita sun bar gari kawai a kifar da garin gaba ɗaya kar ma a yi jinkiri ina so in tambaye ku wai waɗannan mutane wani laifi suka yi annabin su yi fushi da su ya ce a kifar da su zuwa neman mara to yau gashi wannan al'ummar ta annan muhammad tana aikata wannan abu yanzu waɗannan ayoyin ba su isa wa'azi ga ɗan neman maza ba yanzu ɗan neman maza ko yana neman albarka a rayuwarsa yanzu ɗan neman maza ya yi imani da allah ya yi imani da ƙur'ani yanzu ɗan neman maza da ya mai da wannan abu sana'a yana ku tunanin kwanciyarsa a kabari to bari ku ji abin da aka yi wa masu neman maza 'yan luwaɗi فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة haka dai وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود na'am مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد shikenan Allah ya ce yaya yayin da al'amarin mu ya zo sai muka kifa garin ja'alna aliha safilaha muka mai da saman garin ƙasan garin ƙasan garin saman garin ka san juyin waina ko to shine juyin waina yanda ake juya waina ake juya masa haka sai an ɗebo ta ta ƙasa ko a yi sama da ita a kifa ta haka Allah ya yi wa mutanen Sadum, mutanen annabi Lut. Wannan kaɗai bai isa ba, sai da Allah ya musu ruwan duwatsu na wutar sijil, duwatsu na wuta, aka yi ta dukan garin da wannan duwatsu na wuta. Don me? Don saboda sun yi luwaɗi. Sai wani ɗan wannan al'umma, sai wani ɗan wannan zamani. ya zo ya ci gaba da aikata wannan mummunan aiki sai ya tsammanin zai kai labari la wallahi mu je alarama
ولما جاءت قومنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مذهبوا أهل هذه القرية haka إن أهلها كانوا ظالمين
mun dawo cikin suratul ankabut dama ana cikin kissar annabi ibrahim ne aka kawo kissar annabi lutu saboda dan uwan shi ne yayin da annabi lutu ya nemi taimakon Allah ya ce qala rabbin surni ala qawmil mufsidin Allah ka taimake ni akan mutane mabarnata sai Allah ya turo mala'iku don su taimaka wa annabi lutu da suka zo tafiya sai suka biyo ta garin annabi Ibrahim. Ina so ku gane yadda ƙinsan nan take, ana fahimta na ga mala'ikun nan sun taho da za su halakar da mutane annabi Lut. To a hanyar su da suka zo wuciya ne Ƙur'ani sai ya sai ya sauka daga kan magana annabi Lut din. Sai aka dawo kan annabi Ibrahim cewa ga mala'ikun nan da za su halakar da mutanen annabi Lut tunda Allah ya karɓi addu'arsa sai suka biyo ta gidan ko ta garin annabi Ibrahim suka zo a siffar baƙi suka tsaya ta gidan annabi Ibrahim suna tsayawa sai ya zo musu da irin abin da ake zuwa wa baƙo menene ake zuwa bako abin tarya girmamawa abinci abin sha wurin zama mai kyau da komai da komai shari'ar musulunci ta karantar da mu ba sai a shari'ar annabi shari'ar annabi Ibrahim kadai ba hatta a shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe falyukrim dayfahu ya girmama baƙonsa duk wanda yake baƙo ne naka ya zo garinka to da Allah ka girmama shi don girmama shi girmama addini ne kuma girmama shari'ar Allah ne da haka annabi Ibrahim shi ma a addininsa ana mutunta baƙo ana girmama baƙo shikenan ya zo musu da kayan wato baƙo na taimakawa da kuma farantawa ashe bai sani ba mala'iku ne suka zo a sifar mutane su kuma ba sa cin komai abinda mutane suke ci. Ha, ya kawo musu abinci ba su ci ba, ya kawo musu abin sha ga su mutane ne, amma ba su taɓa ruwan ba, ba su ci abincin da ya kawo musu ba. Na kirahun wa'aujisa minhum khifa sai fara musantawa a ran sai ce kai. anya waɗannan mutane ne kuwa sai tsoronsu ya shiga cikin zuciyarsa ka duba annabin Allah kansa idan ya ga abin da bai sani ba bai saba ba yana jin tsoro to ina gani ko ga kai ai ba mamaki mutum ya ga wani abu ya tsorita shi tsoro ai ɗabi'a ce ta ɗan adam firgita abin da baka saba da shi ba in ka gan shi ai ɗabi'ar ɗan adam ne mutum ya ji ba wai rauni ba ne fi sabilillahi yanzu kana fitowa kofar gida zaka fito asuba sai ka tarar da gawa da skeleto a kofar gida akan babur tana jiran ka tana cewa zo mu tafi don Allah za ka hawo ko ruwa za ka dago gawa da skeleton ba ba nama a cikin sa yana ma magana yana cewa zo ka mun kai ka masallaci za ka yadda ai dole tsoro ya kama ka kenan kaga ɗabi'a ce ta ɗan adam in ya ga wani abu da bai sani bai tsoruta ka fito za ka taho masallaci sai ka ga wasu baƙaƙen abubuwa na mutane haka da baka gane su ba ka ga wannan a can wancan a can wancan a can yaya ba sai ka dawo ka daɗa sa sakata ka koma ba ka ce wa matarka ka dika mace sallah ka dika mace sallah mai sallan ba a gida ka ga wannan sallar a lokacin ai ta halatta ka yi ta a gida ka tsorata saboda ɗabi'a ka ne na ɗan adam ka tsorata annabi ibrahim gaskiya sai ya tsorata da mutanen da suka ga ya tsorata duk da annabi ne malam to sai suka fara kwantar masa da hankali sai suka fara yi masa bishara kawai sai suka ce da shi muna maka albishir matarka saratu za ta haihu kuma a lokacin ita saratun tana nan a gabansa sai ta yi mamaki kamar yadda aka yi bayani a suratul hud da suratul hijiri babu lokaci ne da don mun koma mun dauko ayoyin to kenan wannan mala'iku da suka zo wucewa ga aikin da suka Allah ya turo su fa ashe aiki biyu ya ba su assignment biyu ya ba su yace ku biya ta gidan Annabi Ibrahim ku masa bishara cewa matarsa Saratu za ta haihu kuma za ta haifi da salihi sannan kuma ku wuce wajen Annabi Ludu garinsa ku je ku kammala aikin da na sa ku suka ce in mun maka bishara da wannan haihuwa wa mar'atuhu qa'imatun fa dhahikat fa basharnaha bi ishaq wa min wara'i ishaq yaqub kawai sai sai ga nakuda ta kama ta ana gama labari yace a alidu wa ana ajuzun tace a alidu wa ana ajuzun wa hada ba'li shaykha yanzu ni zan haihu ina tsohuwa ga mijina tsoho ya haihu waɗannan waɗannan mutane ne suke kama wannan bishara a lokacin aka ce annabi ibrahim yana da shekara ya fi ɗari da ashirin ita kuma tana da shekara kusan tamanin da wani abu ko casa'in wannan yake nuna daman dai miji ya kamata ya zama ya girmi matarsa in kuma ka auro sa'ar kama dai ba laifi ku je ku yi ta bugawa idan ta fi ka ƙiba ran da ka bata mata rai ta tsaga ka sama ta buga ta danne tunda ai shekarun ku daya to in zaka yi aure ka nemi wanda ka dan fita dai saboda koda bacin rana ko ba komai dai ka dan girme ta ko ba ka bane saboda kuma gudun renin mata amma dai Allah ya sa ka samu sa'ar taka ko wacce ta girme ka mama kaga akwai alheri a tattare da ita wani ya ce a mala ai ba shekaru ake dubawa yanzu kayan aiki ne in tana da kayan aiki wadatattu malami ina ruwana da shekarunta ɗan zamani ke nan shi kayan aiki ne a gabansa kawai in dai tana da ƙarafa akwai abubuwa zai kwashe ta a haka kawai an je a daidaita shi kenan suka ce mata ka za ta haihu ita ta ce yanzu ya za a ina haihu ba tsoho na mijina yana tsoho lalle wannan abun mamaki ne suka ce da shi a ta'ajabina suka ce da ita a ta'ajabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlul bait amincin Allah da rahmar Allah tabbata gare ku gidan Ibrahim duka wannan kissa ne da ya faru a hanyar su ta tafiya wajen Annabi Lut shikenan sai kuma suka gaya masa cewa in mun bar gidanka abinci ne gashi basu ci ba ruwa ne basu sha ba saboda me mala'iku ba sa ci ba sa sha wannan kaji ikon Allah duk inda mala'ika yake duk inda mala'i malaka duba karfin mulkin Allah da sarautar sa malam duk inda mala'ika yake malam baya cin abinci kuma baya shan ruwa duk shekarun da mala'ika ne saboda shi an halicce shi ne da haske mala'ika da haske aka halice shi ina ruwan haske da ruwa da wani abinci amma ni da kai yaya ka gani tun da Allah ya muke ta ɗiban kaya har yanzu mu daina ce kuma ba za mu bari Allah ka ba mu abinci Allah ka ƙaro mana abinci Allah ya kaddara ba za mu rayu ba sai mun ci mun sha ya ga ba su ci ba ba su sha ba sai suka ce da shi to mu za mu ƙarasa wancan garin yana kusa da shi suka ce inna ursilna ila qaumi lut an turo mu ne zuwa ga mutanen annabi lut za mu je wancan garin za mu halakar da su sai annabi sai annabi nuhu sai annabi ibrahim sai ce wannan garin za ku halakar ai akwai dan uwana ludu a ciki ku dan kyale su mana ko Allah zai shiryar da su cewa suka inna muliku ahli hadhihi alqarya to karanta mu je alama
qala inna fiha lutan to fa qalu nahnu a'lamu biman fiha لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين
malam ka duba tausayi na dan uwa suka ce mu Allah ya turo mu zuwa wannan alƙarya ne ta ludu da mutanen shi za mu je mu halakar da su sai yayi gub sai ce mm a garin fa akwai ludu inna fiha luta a garin akwai lutu lutu shine annabi lutu sai mala'iku suka juya suka kalli annabi ibrahim suka ce nahnu a'lamu biman fiha mu min fi kowa sanin wa yake ciki to daga nan ya gane ba mutane bane daga nan ya gane cewa ba da suka ce mu muka fi kowa sanin wa yake ciki to wannan daga nan ya gane yan aiken Allah ne tabaraka wa ta'ala nahnu a'lamu biman fiha suka ce kuma muna maka albishir laduna jiyannahu wa ahlahu wallahi za mu tsiratar da shi za mu halakar da su amma shi din za mu tsiratar da shi Allahu akbar Allah mai mulki mala'iku izzatu za a halakar da garin amma wallahi sai mun kubutar da shi da iyalinsa waɗanda suka yi imani da shi amma fa banda matarsa a cikin iyalin ita kam tana cikin alghabirina alghabirina alhalikina alghabirina albaqina fil azab wanda za a bari a cikin azaba saboda ita tana taimakon su akan kafircin su sannan kuma tana agaza musu daga gidan annabi ibrahim ba su tsaya ko ina ba sai gidan annabi lut suka shiga gurin annabi lutu a sifar samari matasa kyawawa dogaye farare masu kyan halitta yayin da ya gansu ya ji bacin rai shi ludu kenan si abihim wa zaqa bihim zar'a ya shiga cikin ainihin wato a a ba ni sunan shi cikin kunci da damuwa ya ji tsoron za a masa wulaƙanci yau a garinsa ya ce waɗannan baƙi yau da ba su zo garin nan ba da yafi ina jin tsoron kar a musu ta'addanci bai san cewa 'yan aiken Allah ba ne mala'iku ne ba a isa tana tsakiya kuma ga lokaci yau sai mu dakata a nan suna mu ma muna kan katanga su ma suna kan katanga kenan gobe in Allah ya so da rai da lafiya Allah madaukin sarki in ya ba mu iko sai mu karasa kissar annabi Lutu da shi da mutanansa abinda na faɗa ne daidai Allah nake roƙo ya ba mu lada wanda nayi na kuskure ko tuntuɓa harshe ina neman afuwar Allah tabaraka wa ta'ala wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh har ma sai an jima